أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yace man azlam babu mafi zalunta kanshi mimman fara alallahi alkaziba tamkar wanda ya dauki tsariya ya liƙa ta ga ubangiji wadda a ilal islam shi ko yana dawa ilal islam zuwa musulunci wallahu lalle allah la ya hadu na ƙaumin zalimin allah ba shi ne da zalimin mutane kafirai yuriduna يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسو- أرسل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
yuriduna ba abin da suke nufi suke so so shi kawai da yadda firu su fice nurin lahi hasken Allah shara'ar Allah burhan da hujjojin duk su fice bi afwahihim da bakunansu da aka wani waɗannansu wataran su ce mai sihiri ne wataran su ce mawaƙi ne wataran su ce boka ne wai duk dai a bata addini wallahu mutum nuri Allah mai cike mai cika hasken su ne mai bayyana shi ne shi ne mai bayyana addinin shi ne bayyana ƙura'ani ne walau karhin kafirin ko da kafirai ne su yarda ba ko da ba su so sai yayin su yayin to هو الذي أرسل رسوله zalika abin da yasa haka nan wallazi arsala rasulahu shine aiko da ma'aikinsa bil huda da shiriya wa dinil haqq da addini na gaskiya shi da musulunci ya zahara hudanya bibita shi aladini kulli ya zaman ta dora shi sama a bisa dukkan addinai ya zaman to shi da sama su walau kara al mushrikun ko da mushrikan wannan ba su yarda ba haka za a yi zalika halu abin da yasa يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
zalikun wannan ya ku mutane ga kasuwanci ga kasuwancin da bayya ta zubaro ga kasuwancin da bayya tsawa abin da ya kai shi batta bai tsawa sai ka sai da shi ko shi ne musulunci ya ce ya aifan ladina amanu ya ku mutane wanda ka ba da gaskiya da allah da mai hal adullukum ala tijaratin yanzu ba zan shirya ku da kasuwanci wanda yake bai ta zubaro baya tsawa tunji ku da zai tserar da ku min azabin alim daga azaba muliwa mai raɗaɗi eh ma'ana da sai ƙalu na'am sai sai na'am a sanar da mu sai ce to tuminu na ku ba da gaskiya ku ba da gaskiya ku yi kira kuma zuwa imanin Allah ku yi imani ku yi kira zuwa imani kuma billahi imani da Allah wa rusulihi da ma'aikin shi wa tajahiduna ku yi jihadi fi sabilillah cikin ɗaukaka kalmar Allah bi amwalikum kuma ku yi bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusakum da rayukanku in kun yi wannan zalikum hayrul lakum wanda shi yi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun zamanto ku yi sani wannan ya gafir lakum يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم in kun yi haka na ya gafir lakum zunubakum Allah zai gafarta muku laifukan da kuka yi duka wa ya dafa lakum jannati ya sanya ku aljanna ta jarimin ta hati al'anhar wadda ƙoramun ke gudu cikin ta wa masakinin kuma a ba ku masarki ɗayyibatin mai kyau fil jannati a cikin aljanna ma aljanna ma adana ta zama ita za a kai ashe kaga samun wannan zalika da fawzul azim wannan shine samun rabo mai girma wanda ya samu wannan ya samu rabo mai girma ويقرأ تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين فيأتيكم نعمة هل لو باقوا نعمة أخرى دبان تحبون هذا كوكي سنت وأن ميتسي نصر من الله نصر هذا قرآن الله قال الله وفتح قريب دبوتي وأن ذيك مقصن شيخوه يوا وبشر وبشر المؤمنين annabi ka ba mu'minai albishir da samun nasara za a yi fatahu za a bude za a yi bude ga yanan sa ta zo ya ayyuhan lazina يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة وعيد الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ya ayyuhan lazina amanu Allah ka ce ya ku wanda ka ba da gaskiya da Allah da ma'aiki to kunu ansarin lahi ku zamanto masu taimakon addinin Allah ne ku zamanto masu taimakon wannan ne kama kala isa bin maryama kamar yadda isa dan maryama wata ran ya faɗa ya ce lil hawari da ya faɗa wa hawariya wannan abakan shi ma abu abu masu taimaka mishi wajen wajen kira mana sare ilallahi to wa zan samu ya taimaka min kira daga zuwa ga Allah قال الحواريون الذين suka ce sai suka ce nahanu ansarullahi mu za mu taimaka maka a cikin sha'anin bin addinin Allah cikin go- watsa addinin Allah ba mu na ta'ifatun min bani isra'ila sai wata jama'a daga cikin bani isra'ila suka ba da gaskiya da isa wa kafara ta'ifa wata jama'a kuma sai ta karyata ta kiya sai kuma mu kuma ba a yadda lallazi na amunu sai muka karfafa wanda suka ba da gaskiya ala aduhun muka ɗaukaka su a bisa maƙiyansu fasibahu sai suka waye gari zahiri da suna galibi da sirrin jaye sirrin jaye arfa to
بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke ƙasa abin da ke sama ko abin da ke sama da ƙasa yusabbihu la suna yin tasbihin Allah suna yin tasbihi lillahi ga ubangiji abin da ke sama da abin da ke ƙasa duka wancan wasu tuni sun yi wasu kuma ga su suna yi marisul kudus sarki mai iko tsarkakakke al'azizu mabuwaye a sarki mai kyau shi ne allah
هو huwallazi الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين huwallazi ba ta fil ummiyina rasula shi ne allah wanda ya aiko a cikin larabawa ummi'uwar jahilci wanda ya aiko wanda bai iya ba rubutu bai iya ba karatu kita bai karatu bai rubutu ya aiko shi ma'aiki kuma minhum daga cikinsu hallar cikin larabawa muhammadu bin abdullahi bin abdullahi bin hashim ga yana eh ya tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin alqur'ani gashi bai yi ba karatun bai yi ba bai yi ba bai iya ba karatu da rubutu kuma yana yi haka ce in ku ƴaƴan laraba ne kuna da kun san karatu kun san baƙaƙe kun san a nahau da da sarrafa da adab da komai kun sani kuma kuna da fasaha ku zo da aya ɗaya aka ce ko ya kuwa kasa bai yi wa ka eh yawa ya tudu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin shi na alqur'ani wa yuzakkihi yana tsarkake su daga barin shirka wa ya'allimuhu alkitaba kuma yana sanar da su littafin wannan na alqur'ani wal hikmata da sani mai amfani Allah wa in wa in kanu min qabl kahin muji'i kahin zawo sun zamanto lafi zilalin mubin suna cikin bata mabayani babu addini lokacin nan وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وآخرين وسدبا منهم daga cikin su cikin wannan lam yalhaqu bihi ai lam yalhaqu ba gama ba da su a cikin wancan wanda suka wuce wa huwa shi Allah shine mai aziz aziz mabwayi hakim mai hikima
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم zalika faradullahi wannan farala ce ta Allah shi kuma yutihi yana bada ta mai ya sha ga wanda ya ga dama ya ba ya sabko ya bada annabtaka ga wanda bai iya karatu da rubutu kawai sai ya faɗa muku ga haka da wallahu zul farala Allah shine ma abucin farala azima wanda take mai girma
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين هم من التوراة kwatancin wanda suke sun ɗauki a taura sun malami hamiluwa ko ba su aiki da ita sun karanta ta ba su aiki da ita ko ga littafin an karanta shi ko ba a aiki da shi to wannan ya zama to kamar sallin jima'ar kamar shakki ne hamilu asfara ya ɗauki laftin littattawai littattawai ga sunan da yawa a yi kaza a yi kaza a yi kaza to bai sani ba bai sama sallin da مثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كثير ودي da matsalar kwatancin wanda suka kare ta ayoyinmu yawwa ya yi tullahi da ayoyi na ubangiji wallahu lalle allah la ya hadin ƙaumin zuwa na allah ba shirya da azalin mutane kafiran mutane قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت وتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
wani ya yi hallazi na hadu a nan ce ya ku wanda yahudance in za'amtum in kun raya annakum auliya lillahi ku masoya ne ga Allah min dunin nasi banda sauran mutanen ku ce ku ne masoya ga Allah banda sauran mutane to tunda haka zai fa tamanna wal mauta ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqina in ku masu gaskiya ne tunda kun san lahira ta ku ce ku to ku yi burin mutuwa ku game da ubangiji ya ce a wala ta wannan na abadan daɗaya ba za ka gaba bai huda yana gurin mutuwa ko da wasa bai yi wasa bai bai wasa ya mutuwa saboda me yace mi waka da mata idi dan abin da hannunsa ta gabatar da ni da kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu alimun bil zalimin Allah masani daga azzalimin kafirai da abin da suke kun قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أنا بقول أمس قل قل كتير إن الموت كاغا ونموتوي ونموتوي allazi wannan tafirruna minhu da kuke gudun shi to wannan mutuwa fa innahu shi ba mala'iku mai tarra ku duk inda kuke duk inda zai tarra ku wannan suma taraduna kuma a maida ku ila alimul gaibi zuwa masanin abin da ke fake tamkar sarari wa shahadatu da shahada hili da hili masanin wannan shi kuma kuma ya ba ku labari bima kuntum ta'maluna abinda kuka aikata ya ba ku labari ya muku sakewa shi shi ko kun mance shi kuma yana tafe eh يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
ya aihwal ladina amanu ya kunda kawa da gaskiya da Allah da ma'aiki izanu diya lissalati idan an yi kiran sallah min yawmul juma'a ta ranar juma'a fasa'u ku tafi mazza ila zikrillah zuwa ambatan Allah wani qur'ani ya ce famdu ku tafi shi ma qur'ani ce qur'ani ne ila zikrillah zuwa ambatan Allah shine sallah wazarul bai' ku bar saye da sayarwa daga an yi kiran sallah bakka saye bakka sai da da abin da kai haram ne ko aiki ne ko lebar ka dauka bayya aiki ne aiki akan haram ne duka komai an tsaida kowane abin aka in kai shi haram ne ka yi barna Allah ya yi to yanzu mutane ana kula da wannan ko ciniki ne ka nuna ya ce tsaya babu an bude cinikin ma an ba ka shi ko ba ka ce ba ka yaro ka dora kan kantinka ko kayanka kai ba zuma ta ka sa yaro ko mace to duk ba a raba da wannan zalikum khairul lakum wanda shi gare ku in kuntum ta'lamuna in kun zaman to kun sani
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة إذن أكيد صلاه fantashiru ku watsu ku tafi fil arad cikin ƙasa kowa ya tafi an halitta muku daga nan wabta gumin farilla ku nemi farilla ta Allah kuma kasuwa daga nan kowa ya ce sai da abin da yake so ku nemi farilla farilla Allah wa zikrullah ku ambaci Allah zikiri ku ambaci Allah ambato wanda yake mai yawa la'allakum tuflihuna ko ku samu rabo ku eh وإذا رأوا تجارة أو نهر فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين
yace wai zara au tijara idan ka tijara tun yan kasuwa au da hawan ko wani wasanni in fadu suka tafi ilaiha zuwa wannan kasuwancin ko wani wasanni suka tafi suka barka wata rakku ka ka'imin suka barka annabi kai kaɗai kana tsaye kana huzuba to ga abin da za ka ce musu kul ma inda lahi ka ce abin da ke gurin Allah ma inda lahi abin da ke gurin Allah na daga lada shine hairun shi yihi min Allah daga wani wasanni wa min tijaratin daga duk kasuwancin ma wallahu lalle Allah hairun raziki da kowa ke arzikawa to Allah ya hijiri arzikawa sai ka je ka je kasuwancin kuma ka zo baka ci riba eh wanda ya zo daga baya shi ka ci riba to wannan saboda lokacin da ta sako ana annabi yana huduba to sai ɗan kasuwa suka zo yan kasuwa sun zo dama sukan buga wata ganga haka a ce ta mai nunawa da an isu to ya hudu ba to mutane kuma sai suka ja baya da suka ji kasuwa tun da an ƙare sallah da lokacin nan sai an yi sallah ake hudu ba juma'a sai an yi sallah an ƙare ake hudu ba yanzu mu kuma sai an yi hudu ba kuma daga nan aka juya aka ci gaban nan a yi sallah a yi hudu ba tukun a yi sallah a yi kowa mutum ya jibi ba ta bane mai ba Allah to da wannan suka yi dai suka watsi suka bar mutum ko goma sha biyu da suka yi saura duk kowa ta yakin kasuwanci to sai a sama da wani ce juma'a tana kulluwa da mutum goma sha biyu ana fara yin juma'a wasu suka ci a da uku wasu ya yi to amma mafi yawa dai wasu ce da jama'a dai wadda za ta iya kare kanta inda in an kawo mata ɗan hari gari wanda an kawo masa hari na mutum arba'in sa kore su da zai su yi ma a to daga nan shi kenan sai mutane suka tafiya su sai aka aya ta zo aka ce kasu kara ba a kara ba daga nan to sai ce ne
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to wannan kuma Madina sun rarraba mutane ke akwai musulmi akwai kahurai akwai munafukai to na rabu uku to su wannan munafukai ga su ana tare da su kuma duk wani abu sabiya suke so su wa annabi abu da ya wadi sai su bai sabiya in ya hudu kaza ya ce kaza ya ce kaza ko kuma ya yi kasa a yi dan zaure da shi haka kowannen suke yi su wannan mummune gaskiya sun tsaya sa kafirai sun tsaya kafirai su kuma wannan ga yadda su kaga abu uku ha- jama'a idza ja'aka almunafiqun idan munafiqai suka zo maka qalu suka ce na shahadu a mu mun shaida mu innaka la rasulullahi kai ma aikin Allah eh wallahu ya alamu lalle Allah ya san innaka la rasuluhu kai ma ake shi amma fa wallahu shahada Allah yana shaidawa ya san innal munafiqina kaga munafiqan wannan la kazu da ƙarya ce suke kawai da yadda a zo gurin shi ne a ranta ba ƙarya kawai Eh, haka. eh اتخذوا أيمانهم جنة فصلوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون
attazu aimanuhu sun kama rantseku su jinnatun garkuwa su sun ce wallahi ni musulmi ne to shi ke tunda musulmi ka taba shi to wannan rantsuwa da suka yi sun kai ga sun kare ba a taba su ba ba su musu kuma tunda musulmi ne ya ce la ilaha illallah eh amma kuma wasaddu an sabilillahi sun bauɗe daga hanyar Allah Allah innahum lalle su wannan sa'a ma kanu ya malun abinda suka aikata ya mugunta zalika ne ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
zalika kaga wayannan bi annahum amanu sun ce sun ba da gaskiya da halshen su sun makafaru kuma sun kafirce da zuciyarsu kazi faɗu bi a ala qulubihim to Allah ya rihe an yi miki an rihe qulubihim zukatansu bil kubra da kafirci fa hum la yafqahuna ba su ganewa ba su ganewa su zo su fahimci imani su yi imani ya ci gaba da cewa وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فهذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون su wanka jiho manyan mutane ne ma fa. akwai manyan mutane daga cikin su wai za a aita hum annabi in ka gansu ka to shi baka aji samu jikinsu ma sai baka mamaki ni zama da hadan kyan jikin shi ba da da siffarsu da komai sun gani ka ga mutum da yake wani ya kulu ta sama da kauli in suka faɗa ma magana hira fusaha su da kyau ga iya zance kuma duk ku shigantaka ce kawai a ko'ina ana samun su a cikin musulmi a gasuwa ka annahu mun ka ji su in ka su ko ka ji su ka annahu su gudu musallada ka wani bagin ne shirya a zaro a jera gasu da saka ya tai akan jidar bango amma ya hasibu na da sai a tana alaihi suna dakata su ji kowace shari'a ko kowane abu zai zuwa kansu kowace tsawa suna dakata su to kaga waɗannan mutanen kuma al'adu annabi su makiya ne wa hazaru ka kiyaye su yi hankali da su eh qatalahum Allah Allah ya la'anci su ya halaka su Allah ya la'anci su annabi fa kun ay kaifa yasrafuna an al-iman dan ne suke bude a bisa imani ba da kiyamun burhan tare da tsayuwar hujja ga ta nan yaya ake suke haka nan wai za ƙila lahum ta'ala وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصلون ورأيتهم يصلون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين wai za ƙila lahum idan aka ce musu ta'alau ku zo ku zo ya su daga birnin kuma rasulullahi ma'aikin allah ya nema muku gafara ga wanda abin da kuke yi lawan urusun sai su juya kansu su ɗan kai lawi a tafi su juya kai su juya kansu ɗan rusa hudu war ra'ayta hum sai ga sun saduna suna burjircewa wa hum mustakabirin suna masu girman kai su hallau ba lafiya ba da su to wannan mutanen sawa'un alaihim daidai ne gare su annabi astaghfarta lahum ka nema musu gafara astaghfarta lahum ka nema musu gafara ka sai Allah ya ji kansu am lam tastaghfir lahum ko baka gafara baka nema musu gafara ma to su ji lan ne gafirullahu lahum Allah ya ce bai musu gafara kaga su ji banna fa haka Allah ya ce haka inna Allah la yahdi al-qawmul fasiqin Allah ba shi da fasikan mutane lalatattu kai ta sai Allah ka yahi musu ka yahi musu Allah ki ba yahi musu duwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙowa in yi ana amsa amma su ga su da kaci kuma lazina yaquluna ci gaba kuma lazina za shi gaba
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين يقولون سودا سكيتشي و سكيتشي أصحاب سكيتشي مثلا أنصار مثلا مدينة mutanen madina la tunfiqu alama inda rasulullahi kar ku rika ci da muhajirai kar ku ba su komi hatta yan fadu har yunwa ma ta watsa su eh ba kar ku ba su abinci ku tsare su to walillahi hazainus samawati wal ard kun ba su bada ma taska mangaza ta abinci da komi da sama da ƙasa da gurin Allah shi ke bada ta eh walakin almunafiquna wa su munafikai lakin la faqahu da su gane ba kaya na Allah da kuma shi ke badawa hal ya kuluna aje nan ne na ya kuluna na ya raja da ya shiga wannan karan
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ya ƙulu na kayan suna cewa da in raji ana ilil madinati in mun koma madina daga wannan yaƙi in mun koma madina da ya furzin na la'azar na la'azar mai girma ya hudda ƙasƙantacce daga garin madina mai daraja ya kore wanda bai daraja daga garin madina a ce wallahi wani lahil izzatu allah ta waɗa mishi wani lahil izzatu girma a gurin allah yake kuma wani rasuli kuma gurin ma'aiki shi kuma wani muminin kuma ga mummuni duk abu in ya haɗu duk in me za a yi da tashin hankali da rikici da gaigayen magana to girma a gurin Allah yake ko kuma girma a gurin ma'aikin Allah yake ko kuma kan mummuni kaga wa'annan su walakin al munafiqin fa sai dai munafiqai la alamun bisan ba haka ne eh bisan ba haka ne So, no, I don't know. So.